wafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa 22 ga watan rabiul awwal na'am ba nasir kana bani wrong abu ka rinka tambaya kaji ko ka ga recording aiki gashi ka rubuta ai 22 ka saka to 29 ga watan rabiul awwal shekara ta 1000 da nawa 45 nawa ne kuma yau kwanan watan boko 14 ko ga watan goma a shekara ta ta 2023 a lissafin yan albashi za mu ɗora karatunmu na littafin muwadda ta imamu malik allah ya masa rahama Allah ya fi masa Allah kai masa ladan kabarinsa mun kuma Allah ba mu ladan karanta malam yace babul qada'i fi kira'id dabbati muna cikin kitabul aqdiya ne zamu yi magana akan hayar dabba mutum ya hayi dabba kuma ya wuce gona da iri akan hayar ta dai ka hayi dabba dadin dabbobi ne abun hawan nasu za ta kai ka zaria sai aka ji ka a Abuja da ita ta'addi ƙetare iyaka wuce gona da iri shine abin da zamu fafata akai qala yahya sami'tu malikan yaqulu al-amru indana fi ar-rajul yastakri ad-dabbata ila al-makan al-musamma thumma yata'adda dhalika al-makan wa yataqaddamu yace inna rabb ad-dabbati yukhayyiru fa in ahabba an ya'khudha kira'a dabbatihi ila al-makan alladhi tu'addi biha ilayhi أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول وإن حب رب, رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المرسو إن كان استكرى الدابة البدعة فإن كان استكراها وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد هو البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة فتعدى المعتدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأولي ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى كنا قال ياكو استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان وانا ونزل شنيكاو ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء فإذا تعدى المتكاري المكان الذي تكرى إليه تكرى إليه الدابة تكرى إليه الدابة فإن أحب صاحب الدابة أن يضمن دابته يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه وإن أحب رب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى المتكرر ko ko mutakari wa ya'khudhu dabbatahu fadhalika lahu qala wa ala dhalika amru ahli amru amru yace ko wa ala dhalika amru ahli ta'addi wal khilaf lima akhadhu ad-dabba alayhi to shikenan malam yace babin da ke magana akan wato hukuncin shari'a dangane da haya kalmar alkira'u din dan ku gane za mu ce takara takarra almustakri duk ana nufin haya ne wanda i haya da wanda i ba da haya shine ake ta maimaita kalmar kun gani yawwa babin zai mana magana ne akan a kira'u dabba hayar dabba ko ka ce hayar mota ko hayar keke ko hayar jirgi duk wani abu dai na hawa da za a haushi da kuma wucewa shine ta'addi mana almustakri wanda ya haya ku rike kalmar don zan ta maimaita ta sai ya wuce gona da iri ya haye ta zuwa gari kaza kawai sai ya tsallaka da ita ba inda ya biya kudin haya ba tunda dabban nan tana da rai mai ita yana kula da ita kuma ka karbi hayarta za ka je gari to me hukunci imamu maliku zai magana ala malikun rahimahullah al'amuru inda na fi rajuli ya stakri kaga ya stakri mutumin da ya haya za mu yi ta maimaita almustakri mai haya ɗan haya wanda ya haye gida wanda ya haye mota almukri mai bayar da haya saboda in na ta maimaita kalmar ka san me na faɗa da aka firrajuli ya stakri dabba mutumin da ya hayi dabba ilal makanin musamma zuwa ga wani wuri musamma ambatacce almu'ayyan almusamma shine almu'ayyan ayyanannen wuri almakan almusamma almakan almu'ayyan thumma yata'adda zalika almakan sannan wannan mutumi shi wa kenan almustakri ya tsallake wannan wuri da ya hayi dabba wa ya taqaddamu wannan ya ta'adda zalikal makan wa ya taqaddam ya taqaddam din tafsirin ya taqadda ya ta'adda ne ma'ana duk abu ɗaya ne ya ta'adda zalikal makan wa ya taqaddamu duk abu ɗaya ne in baka gane ya ta'adda din ba ana nufin ya taqaddamu sai yayi gaba qala malikun qala inna malik ne ya fada fa inna rabbud dabba me me me me dabbar rabbud dabba me dabba shine al-mukri almustakri mai haya almukri mai dabbar mai bayarwa almustakri almukri sai ka rike ko wata rana kai hudu ba juma kakka zo kai kakka zo kai ta dogon larabci ka ce allazi allazi ajjara baitahu allazi kaza akwai shortcut na larabci zai taimake ka almustakri almukri an rike in ci gaba tai rabbu dabba shine almukri yukhayyaru to yanzu kai ka ba da hayar dabbaka kuma ka ji labari kun yi da shi iya zai tsaya ne iya gwarzo sai ka je ka risko shi a katsina to sai a baka zabi yukhayyar mana yukhayyar bainal amrayn bayan ahabba idan ya so shi wa almukri mai dabbar idan ya so an yi abu da kira a dabbacihi wato ya karbi hayar dabbarsa mana ilal makanin ladhi tu'uddiya biha ya karbi hayar dabbarsa kudinsa zuwa inda aka yi ta'addi aka wuce gona da ita gona da iri har zuwa wurin mana almakanin mazkur idan ana so wato abin da ake nufi in ya ga dama ya ce sai an biya ni ƙarin inda aka ƙara kullum shi ne abin da ake nufi na'am lissafi ya buga lissafi malam gwarzo muka yi da kai kuma na jiyo ka a katsina haka ne eh wallahi an dan samu kaya ne to sai mu buga lissafi daga gwarzo zuwa katsina to shine fa in habba an ya akhudha kira'a dabbatihi إلى المكان الذي تؤدي بها إليه أؤطي ذلك ما لن يتسي أباشي مين أؤطي ذلك أي أؤطي الكراء الزائد أؤطي ذلك أؤطي الكراء الزائد سي أباشي كارن لأكي نرشن دسكيا إمام الزرقان يتسي كراء المثلي سي أونا أغنين nawa ake biyan kudin hayan dabba daga gwarzo zuwa katsina ina fata na fahimta ba wai za a buga misali shi zai faɗi nawa za a bashi ba a'a dan zai iya yiwa fushi ya sa ya ninka kudin abinda imamu zurkani ke nufi sai a bincika masana a ji cewa dabba daga gwarzo in an dauke ta zuwa katsina nawa ake barwa to kira'ul misli kenan sai a dauka a bayar kun ji adalci kenan saboda halin mu bai da kyau mu ma sai dai haƙuri kuna tare da ni tutsiya zalika shikenan wa yaqbidu dabbatahu sai ya karbi dabbarsa shiwa al-mukri ay wa yaqbidu al-mukri dabbatahu bayan ya karbi kudin haya sai ya karbe dabbarsa wa lahu al-kira'u al-awwali sannan kuma yana da kudin hayansa na farko yanzu kun gane wa lahu al-kira'u al-awwali daman ba sun yi alkawari daga nan gadan kai zuwa gwarzo ba ne? ko? sai aka jiyo shi a katsina to abu ga a biya na katsina sannan kuma na farkon mafatun da ai sai da ta je gwarzon ta je katsina kenan zai karbi kira aini ko? me ka fahimta malin nura na ban ji ba eh eh warai me yasa aka ce za a karɓi wancan ai yayi ta'addanci ya rashin gaskiya ya ci amana yanzu a nan gurin me zai karba kira aini zai karba me kira aini haya biyu haya biyu to haka hukunci yake akan mota ko babur duk wanda ya ba da hayar motarsa zuwa wuri kaza sai ka ji an tsallaka da ita an kai ta wuri kaza jama'a wannan wannan abin da muke karanta a muwadda din da yawa yawa an yi ne saboda alƙalai da masu ba da fatawa da masu ba da hukunci dole ne mu riƙe wannan mu gane saboda in ka to mu tsallaka mu ci gaba ko wa yakbidu dabbatahu walau al-kira'u al-awwali to sai zaɓi na biyu wa in a habba rabbu dabbati idan kuma mai dabban nan ya so shi ne waye almukri falahu ƙimatu dabbatihi to yana da daman ya karbi ƙimar to ga wani magana kuma ya karbi ƙimar dabbarsa me ƙimar dabbarsa yau ta'addi a ranar da aka yi ta'addi aka wuce da ita din aka wuce da ita garin min al-makan alladhi ta'adda minhu al-mustakri daga wurin da shi waye mustakri mai karban haya abinda ake nufi ya akhudhu min al-mukri ma yakunu qimatu dabbatihi fi dhalika al-yawm wa lahu al-kira'u al-awwal aidan a bashi kimar dabbarsa to don an ba shi kimar dabbar to kuma ina kudinsa na farko ya ce walahul kira'ul awwali ma'ana ma'al kima ɗin kenan tare da an biya shi kimar dabban to kuma sai an ba shi mai alkira'ul awwali kudin hayar farkon aidan to yanzu kima ɗin ita ce mahallu alkira'u thani kenan kun gane um, imamu zurkani da ya zo sai ya sharhi ya ce me yasa aka kawo wannan maganar kima ya ce an bincika ne an samu dabbar ta canja yanayi saboda ta wahala ya gigita ta ba irin yadda aka bashi ita ba da ta je katsinan nan da kyarma ta iya dawowa kano don haka kurin a duba ranar da ya kai ta gwarzo zai tafi katsina yaya take a buga kimar ta a bashi kudin dabbarsa sannan a bashi mai kudin hayarsa kaga an bashi kudin dabbarsa zai je siyo ta kaga yanzu kai sayan dabba ta kama ka a dole kenan ina fata ana fahimta um, imamul baji a cikin almuntaka shi ma ya ce abinda ake nufi yuridu annahu lamma ta'adda bi dabbati yayin da mutum ya ta'addanci ta'addanci ina nufin ya wuce gona da iri ya ƙara akan wazada alal makani alladhi iktara ilaihi to wannan yace sabata lahu hukumu ta'addi yace kuma walahiqa hulda walahiqa hudda manu ka yi ta'addanci kuma biya ya kama ka tunda ka tsallake alkawari kaji ka shiga wani abu sai an samu daman in an ce daman sai an biya turda dabba al-muktari ala haliha ya mayar da dabban nan da ya haye ta a yadda take bata canja ba ya biya kudin hayarta kuma da ya wuce gona da iri da na farko da na biyu ko kuma ya juyar da ita au ya rudda ha wa qad taghayyarat ya mayar da dabbar a lokacin ta canja to ta canja to nan kuma mai kaya yana da zabi ba zan karba ba dan ba haka na baka ba ka saye ta kawai ka biya ni kudi na ina fata ana fahimta to wannan yana nuna mana cewa ana nufin idan mutum ya karbi amana to ya kula da wannan amana kada ya ta'addi akan amana da ya karba kasiran ne ko yasiran ne ko kasiran to akwai wata matsala kuma yaya mutumin da ya karbi hayar dabba ya je garin da ya karbi hayan gwarzon da ya je amma sai ya rike dabbar sai da ta yi sati biyu wata guda a hannunsa aka yi magana ce wallahi ba inda na je da ita ya ce ya za ka rike min dabba ta ni da nake neman kuɗi da ita zai iya yiwa ko ya je ya ajiye masa dabbarsa wallahu alam to a nan gurin sai a ce shin kira'in nan da aka yi akan kwanaki ne da wuri da kwanaki ko kuwa ko ko dai an ce a dole ka je ka wannan idan an yi da wuri da kwanaki in ka wuce kwanakin nan to sai an duba in rashin lafiya ne ya tsaye da ita ko ruwan sama ne ya zo ya tsare hanya ko kaza ko kaza to nan babu komai a cikin mudawwana imam malik ya ce fa'in habasa ha al'ayyamal kasira idan ya je ya rike dabban nan kwanaki masu yawa kamar wata a cikin wani littafin kuma aka ce wata da makamancinsa wasu ma suka ce ka haulin kamar shekara to wannan mai dabbar yana da zabi an biya ka kudin hayanka kuma an yi maka ta'addanci an rike maka dabbarka to aka ce nan ma za a biya kima ne aje ka ajiye mai ta wata guda yanzu haka ta canja baka wata abinci ba ina fata ana fahimta to shikenan sai ya ce me a gaba ina za mu tashi kana istakrar dabbata albada'ata in kana to sai zo kuma cewa yanzu an karba yanzu mu yi magana akan kes din karban hayan dabba iya zuwa banda dawa going only in kana stakar dabbata albada'ata in an ce albada'ata ana nufin azzihabu faqat shine albada'ata ya karbi hayar zuwa ne kadai shine albada'ata bilbada'a abinda ake nufi albada'a shine kishiyar arraja'a albada'a tafiya arraja'a dawowa da haka in kanin sakarar dabbata albada'ata faqat kenan wa in kana sakraha dhahaban wa raji'an zahiban wa raji'an in kuma ya hayeta ana wancan hukuncin in ya hayeta tafiya ne kawai tunda kun ji ba a yi maganar dawowa ba ko hukuncin da muka yi magana in kana stakrar dabbata albada'ata duk bayanin nan da na yi da hukuncin nan idan ya hayi dabban ne a iya tafiya tunda ai a ciki ba ji an yi maganar kudin dawowa ba to yanzu kuma idan ya haye ta ne zuwa da dawowa ma'an lizihabi wa ruju'i kilahima to kuma sun mata'adda hina balagal baladan ladhi istakra ilayhi ya hayata zuwa da dawowa zuwa gwarzo dawowa Kano kuma sai aka ga ya wuce garin da ya hayata dan shi fa inna ma li rabbi dabati nisful kira'il awwali to anan mai dabbar shine al-mukri yana da rabin kudin hayar farko tunda kudin hayar farko kan ai ya ci kudin hayar ko tunda an dai tafi ko to sannan sai kuma a bashi zabi shi a cewa zai rike za a bada kima ko na to yanzu me yasa za a bashi rabin kuɗi me yasa me yasa za a bashi rabin kuɗi wadhalika anna al-qira'a nisfahu fil bada'ati wa nisfahu fil raj'ati ai da man hayar in dubu ashirin ne ai rabin dubu ashirin zuwa ne goma kenan rabi kuma na dawa ne nisfahu fil bada'a rabin kuɗi zuwa to ai yanzu ai an je ne to tunda dai an je ai ya ci kudin rabi ba a dawo ba kuma ya kara gaba ya je katsina fa ta'addal mu'tadi bidabbati sai wanda ya wuce gona da iri almustakri kenan ya wuce da dabba walam yajib alaihi illa nisful kira'i amma a lokacin da ya wuce da dabban nan a haƙiƙanin lissafi nawa ake bin shi rabin kudin katsina ina fata ana fahimta yawwa to shi ma na imamu zurkani ya ce to maganar biyan rabin kudi da waye ya ce nan ma duba fa za a yi idan ya kasance kimar kudin zuwa daidai yake da kudin dawowa ne idan ya zamanto zuwa daban dawowa daban ya ce to nan sai an duba an faɗi kima sai an yi bayani ba mamaki a tafiya lagos mota ta fi tsada kai kaya lagos ta fi tsada don an fi bukata a dawowa galiban mt ake dawowa saboda ba kaya ko kuma a dawowa lagos mota ta fi tsada saboda ana ɗebo kaya daga kamfanoni a lagos kudin mota yana iya shan bamban zuwa daban dawowa daban da haka ita ma dabban haka ne su shi abu ne mamu zurkani yake nufi a nan adalci shine kada a yi wa mutum hukunci ɗaya da zuwa da dawowa sai an bincika an tabbatar yaushe dabban nan tafi kima a tafiya tafi kima ko a dawowa tafi kima da haka abin da ya fi kima shi za a bashi idan a zuwa ne an hayi wannan dabba a dubu talatin ne to sai ya zo yi wannan ta'addaci kuma an ce yana da rabi rabin yaya za a yi kawai a bashi sha biyar a rike sha biyar a sai a duba nawa ne kimar tafiya gwarzo sai a ce gaskiya a talatin ake ɗauka a ashirin ake ɗaukar dabba da haka yanzu mai dabba zai ci ashirin ne amma sauran kuɗin nawa goma saboda a dawowa daman arha ne ko ba fahimta ba to wannan shine abin da ake so a yi mana bayani to ya za a yi da sauran bayani shi kuma shi ma lissafi za a yi abin da ya wuce gona da iri din za a buga lissafi ne a kai malam ya daɗa sha walau an dabba ta halakat hina balaga biha albalad alladhi istukra istakra to ga wani hukunci yana isa garin da ya hayi dabban zuwa garin kawai dabba sai ta mutu yana zuwa gwarzo dabba ta kama gudawa da daddare washe gari sai dai aka same ta ta zama mushe to ba mamaki uban kaya ya dora mata ya karta ba mamaki kuma ajalinta ne wato wannan yake nuna maka shi duk inda business yake yana tattare da hadari ba mamaki ka ba da trailer ka ana maka business da ita ana yi ana yi ana yi ta je ta faɗi karkace ya aka loda mata ɗaya kenan akwai taya ko ba taya wani irin tuki ya yi ba mamaki gangadi yake yi yana jin bacci ya iya tsaya ya bacci yana gangadi ya je karo da wani yana gangadi ya yi sanda an zo kwana tun da gangadi yake bai san kwana ba ce ya zarce dole sai an bincika kada wai mutum ya ce wai wai Allah ne wai ya kaddara dole sai an bincika kun gane wannan to amma nan malam yace walau annad dabbata halakat hina balaga biha albalada allazi istukra ko istakra ilayhi lam yakun alal mustakri damanun wanda kun waye mustakri wanda ya karbi haya ba zai biya ba me yasa suka ce ai ba abin da ya karbi dabba ya dora mata kaya kuma ta kai shi Allah ya kashe ta shi bai da wani ta'addanci da wajen mutuwarta wannan idan an tafi akan ba abin da ya mata kenan haka kurin ta mutu ka san me za mu gane a nan idan mutum ya karbi hayar motar ka zai je lagos haka kurin motar nan ta je ta buga daman business ya gaji asara da kuma mai da riba haka bincika ba wani ta'addanci ba son zuciya shikenan sai ka rungumi kaddara Allah kiyaye kawo mutum ya ba da hayar gida eh sai wani bangaren gidan ya lalace sai a duba me sababin lalacewarsa shi ma bincika za a yi idan dadewa ya sa ya lalace ko ruwa da yake zuba a kansa ya sa ya lalace to ai kana cin galla din kana cin benefit kana ta cin moriya shekaru kana ta karban haya ya ka maintenance kai za ka yi to amma idan aka duba 'ya'yan ɗan hayan ne suka ɗauki guduma suke ta faffasa tayal ɗin nan kafince ni ko kuma toilet ɗin ne ilalace mai ɗan hayan ya ƙi rifotin ya ƙi kuma ya gyara ibari ruwa ya ci ginin har ya rikito kaga anan akwai ta'addi akwai zalunci da wuce gona da iri akan shi dai biya wannan idan an ba da hayar da sharaɗin maintenance yana kan mai gida ne akwai mai hayar da zai baka haya ce da kula da gida da fenti da gyara in kofa ta kare kai ne in kaza wasu ƙasashe haka ake idan ka zo ka shiga haya za a rubuta duk abin da ka tarar da shi a gidan nan kwai fanka socket kofa komai za a ɗauki hoto da gas kuka da injin wanki da menene da menene komai gashi nan ka karba haya to amma da sharaɗin dirrar da ka zo fita sai fa an duba wannan abin da ka karbi gidan da shi idan wani abu ya bata ko ilalace za ka sayo ka sa shi yadda ka karbe shi i idan hitarsu ta lalace su ai sun baka da hita mai ilalata ta amfaninka naka za ka biya su idan soket na ɗaki ilalace mai ilalata sokawa yau da gobe da kake ta yi shi lalata za ka biya su injin wankin da suke da shi sai lalace za ka biya don haka shi ya sa ma kafin ka karɓi haya idan kudin hayan dubu ɗari ne to za ka ba da ainihin ta'amin na dubu ɗari biyu ka biya kuɗin hayan dubu ɗari sannan za ka ba da wata ajiya ta dubu ɗari biyu a ajiye ta ka san amfaninta in aka zo za ka mayar da gidan hayan za su shiga su duba kayansu tas ko ɗan abin tolin ne ya balle sai a ce wannan gaskiya ba haka muka baka ba da haka a cikin dubu ɗari biyunka za mu cire kuɗin minusin haka suke yi galiban a gidajen haya wasu wurare duk haka suke to wannan dan haya sai ya fi mayar da hankali ya kula amma ba haushe ka je ka ba shi gidan haya ba tare da wata ga'ida ba za ka je ka tarar da ya bantare in gini yan makaranta sun sa maka kuma kai ka ba shi gida fes ya karya maka abun toilet kan famfo ya balle waye-waye haka ake yi wanda zalunci ne wannan Daka idan mutum ya bayar da haya ya kafa sharadi in mai hayan ya yadda bismillah in bai yadda bai bar maka gidanka Daka duk wanda ya karbi kayan wani haya ya lalata masa shi zai gyara shine sananne na baka mota ta haya da kujerunta da kaza dinta sai ka je ka lalata dole ka gyaro mu kuna tare da ni ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء فقط to a lokacin shi almukri wai almukri wanda ya ba da haya bai da komai in banda rabin ha kudin haya tunda ai dabba kan bata dawo ba ai ta mutu kenan yanzu me za a bashi rabin kudin hayarsa rabin kudin dawowa ba a ibn rushid a cikin bidayatul mushahid ya faɗa cewa idan tara dabbatan ila mawdi'in ma duk wanda ya hayi dabba zuwa wani wuri ya wuce da ita zuwa ga wani guri sama da inda ya haya to ya ce imamu shafi'i da imamu ahmad ya ce wannan ra'ayi ne na malamai sabani kenan alaihi alkira'u alladhi iltazamahu ila almasafati almushtarata na farko dai zai biya hakkin da aka yi alkawari da shi inda aka sharɗanta na biyu kuma wa mislu kira'il masafati allati ta'adda biha fiha zai bayar da kuma misalin hayar inda ya wuce gona da iri wannan shine ra'ayin imamu shafi'i da imamu amur kamar yadda muka faɗa ko imamu malik ya ce rabbu dabbati bil khiyari fi an ya aku da kira dabbati fi masafa allati ta'adda fiha ko kuma an yadman lahu qimatu dabba bambanci shi imamu malik ya ce a mai dabbar yana dama ko a biya shi kuɗin ko kuma a ce a sayi dabbar kawai kawai a sayar kagan Allah ya taimake shi dama yana so ya sayar da ita ta zama ya karfan kafa ka tsallaka masa kaga sai dai ka biya kenan abu hanifa shi kuma fa ya ce lakira a laifin masafatil muta'adda ya ce ba wani kudin da zai biya a wurin da ya wuce gona da iri to in jiwa ya ce ba wani biya da za a yi ba za a biya ba kaga wannan in mai hayar ka ya dauki shi dan hanafiya ne ka gamu da aiki kenan ya ce wala khilafa annaha idza talafat bil masafatil muta'adda annahu zaminu laha kun san dalilin abu hanifa me yasa kuga ku yanzu da aka faɗa ka za ku ga cewa to ya zai ce ba za a biya ba ya ce me yasa ya ce a amma inda lokacin da ya wuce da ita eh ya ce to don me don ya wuce gona da iri tun da ne bai kashe ta ba ya ce ba zai ba abin da zai biya sam da zai biya ba abu hanifa lamarinsa sai addu'a Allah ya saka da alkhairi kuma a hakan yake kenan shi a mazhabar Hanafiya in ka hayi abu ka wuce gona da iri in dai bai samu komai ba komai akan ka ai an yarda da kai ne aka baka na'am shi a wajensa shi a Hanafiya ko ba da ganganci ba in dai ta mutu ai gangancin ya shiga me yasa ka tsallake wurin da aka baka haya har yanzu anan tun da ka riga ka tsallake wurin da aka baka haya ko ba da ganganci bane in ta mutu ai ka ganganci baka gane ba ka ba shi mota zuwa gombe a hanafiya sai ya wuce da ita yola abu hanafi ya ce ba za a biya ba me yasa ya ce ai in daga gombe zuwa yola nan da za a samu matsala ai zai biya shi a wurinsa ba magana ganganci ko ba ganganci ba me yasa me yasa zai biya ai ba mu yi alkawari da kai ka je yola ba zaka duk abin da ya samu abin hawa na zaka biya ni su a na farko an ce la zamana alaihi ba zai biya ba a wancan ra'ayin ko in iya inda aka yi alkawari ne da shi saboda dama nan aka yi alkawari sai aka samu matsala da haka ba zai biya ba shi kuma a wurin hanafiya wuce gona da iri da ya tsallake shi ne ya wajabta masa biyan dabbar in ta mutu da haka don ya tsallake da ita ba za a ce biya kudin haya ba ra'ayi ne fahimtarsa kala wa ala zalika kala maliku kenan mana wa lafika zalik amara ahlut ta'addi wato wannan bayani da aka yi na harkar wuce gona da iri akan dabba haka suka yi umarni su masana wannan harka wal khilaf ana nufin al mukhalafa akhadhu ad-dabba alaihi haka mutane suke karban dabba akan wannan ka'idoji haka ya gudana a garin madina ƙala wa kadhalika aidan imamu malik ya ci gaba da faɗa wani sabon hukunci har yanzu irin bayanin da ya gabata man akada malan iradan duk wanda ya karbi kudin wani a matsayin iradan mudaraba me mudaraba juyawa na baka miliyan biyar ka juya shine iradan min sahibihi daga mai kudi faƙala lahu rabbul mali sai mai kudin ya ce la ta shitari bihi hayawanan misali kai game da kudina wala sila'an kaza wa kaza karka sai kadara kaza da kaza li sila'in yusammiha na wani nau'in kayan kadara da shi mai kudi ya fada yusammiha ayyu ayyinuha lahu ya ayyana masa banda kaza banda kaza karka ni kudi na karka mun kasuwancin dabba kudi na karka sai kaza karka sai kayan gwangwan karka sai kaza ina fata ana fahimta wayan haku an haya hana shi wa wa yakrahu an yada amalahu fiha kuma shi rabbul mali baya so a sa masa kudinsa a cikin wannan kasuwanci wanda ya hana dan kasuwan isa masa kudinsa a ciki ina fata ana fahimta kuma mun karanta da ku a mudaraba a baya daman duk wanda ya dauki kudinsa ya bawa wani imai business yana da hakkin ya ce ga nau'in business din da ya yadda a yi da kudin shi ba wai kawai in baka miliyan ɗari na an ce ka je kai kasuwa a zan iya ƙayyadewa banda harkar kaza ka duba duk wani abu mai haɗari da zai iya jefa kudinka cikin damuwa ka ce baka yadda ba shikenan an yi wannan alkawari a kawai shi mai wanda ya karbi kudi kawai sai ya watsar da ra'ayin mai kudi fa yashtari alladhi akhadha almala alladhi nuhiya anhu kawai wanda ya karbi kudin al'amilu kenan wannan shine fa'il na yashtari kawai sai je sai abin da aka hana shi na wannan kadarori yuridu bidhalika an yadmana almala shi a manufarsa yuridu bi zalika ai yuridu bi zalika al'amilu shi mai juya kudin nan me yasa ya je ya sai kayan da aka ce kar ya saya yana nufin in ma an samu matsala ya yadda zai biya kudin eh ka bani miliyan hamsin ka ce ga abin da zan yi kar na yi kaza kar na yi kaza eh na yadda ba zan yi ba to shikenan illa iyaka ai daman in na je na yi ɗin abin da ka hana ni ba dai daman biya ba ne to zan je zan yi kasuwancin da ka hana da nan amma in ya ɓata na yadda zan biya a nan gurin wani bawan Allah ya kama wani kes ya ce gidansa ya ba shi kuɗi yana kasuwanci da shi naira miliyan 200 suna wata harka ya ce amma ya ƙayyade masa cewa ga iya abin da na ce kai kasuwanin shi yaro na ya ce wallahi wani abokinsa amerika ya kawo masa wani business mai roman kuɗi dukka miliyan 100 da kaza ne ya ce amma fa in yi harkar nan ta nuna za ka iya samu wajen 300 ma ce ya duba ya duba ya duba ce kai ya kamata ya tsallake harkar nan ba an gama nuna masa zai samu ya tura su kuɗi suna shiga birim sai harka ta lalace ya buga ya buga ya ce shi yanzu ya yi jirgi ya tafi amerika ne an samu matsala wallahi network wallahi kamfani yanzu ya disappearing wallahi daman kayan nan kaza ya zo na farko dai ce yana ta ce a bashi wata addu'a da zai nace ai ba wata addu'a akan wannan al'amari a yi kwarai kwa da gaske to me za ka ce masa kai kai za ka yaudar kanka akwai addu'a da za ka bashi kudin nan su dawo addu'a ita ce ka dage Allah baka abin da za ka biya kawai inda ka yi rashin gaskiya wai zai sa a sauke masa ƙur'ani Allah ya rufe bakin baban wannan mai gidansa in ce wannan kuma kai ta shafa ni ban yarda da harkar sauke ƙur'ani ba duk ya gigi ta yi rasa yadda shiga kai ka wuce gona da irme kai ka ya ce wallahi baya bacci baya bacci ce miliyan ɗari ya ce mutumin kuma bai da kirki ta mutumin nan da girin ba yana kurkuku ba sai ku kula duk wanda aka ɗauki kuɗi aka ba shi kar ya je ya shiga wata harkar da bai da garanti fa a kanta ka jefa kanka cikin bala'i kuma aminci abokina na yadda da shi babu akan harkar kasuwa ba sai dai hankali sai hankali shikenan yace yuridu bidhalika an yadmana almala wa yadhhaba bi ribhi sahibihi to ya yadda in kudi suka bata zai biya amma amma din ribar da aka samu kuma ta sace ina so ku gane karatun nan fa da kyau kun san me dalilin sa kai kam kai ba ka bani kudinka miliyan hamsin mai kasuwancin mota ba ba kan haka muka yi ba eh kenan ko a wajen Allah zan baka ribar kasuwancin da muka yi alkawari ne da kai haka ne? kalas na yadda ka ce kan na ɗauki kuɗinka in kai maka wuri kaza ba abinda kake nufi in na kai ya bata zan biya ka ba haka ne ina ce in ya ɗauki kuɗin ya kai ina ce zai biya iya kuɗin ne ko? ya ce to kuma idan ya ɗauki kuɗin ya kai su ya juya ya samu riba kai kuma baka da kokobo saboda me ai alkawarin da aka yi ai ya saba saboda ni mun yi alkawari ne da kai zan baka riba in na juya kuɗinka akan me akan harkar mota da haka ni yanzu na ɗauki haɗari na je na zuba kuɗina akan harkar kwangila kuɗinka zan biya me yasa ba zan baka riba ba saboda ai ba mu yi alkawari zan baka riba akan kudin da nayi ta'addanci na je nayi akan ba daman bai cewa ba shi riba ko ya faɗa kuna ganewa kuwa karfe daga wuce min da kuɗi na guri kaza ya ce amma in ka wuce ka je kai to kuma sai ka bani riba ya faɗa haka to na saba maka na wuce na je na yi tunda ko baka ce zan baka riba ba babu alkawari kuma in kuɗi sun ɓata ni zan biya to so ba zan biya ka wata riba da na samu ba na'am ban ji ba kudin da ya bayar aka je aka yi harka kamar ya ai ka kula shi abin da yake cewa kudin da daman ya baka ba kun yi in ya yi kasuwanci da shi a kan wannan alkawarin ne zai baka ba in bai yi ba ba sharadi ya warware to bai yi ba abu na biyu shine wata matsala ce suke so su kawo a nan gaba duk mutumin fahimci karatun nan duk mutumin da ya yadda da kai ya ɗauki kuɗinsa ya baka in ka wuce gona da iri akai za ka biya to amma in ka yi amfani da wannan kudin tunda ya yadda da kai to abin da ka yi amfani ba naka ne ba za ku yadda da ni ba ba za ku fahimce ni ba an zo muku da wani bari dai mu karsa alkura ai na gane ka ayin dai baka abin nan ba baka ba ka responding daidai yanzu kun gane ra'ayin wannan mutumi ni na ce maka ga kuɗi na mota za a yi na ce karke da ka je ka samun harkar kuɗi na akan harkar kasuwancin dabbobi na ce ka ce ka yadda maliku ya ce sai ya saba ya je ya yi harkar mai dabbobin da kuɗi ya samu riba yana nufin e da lokacin da ya je yana juya kuɗin na harkar dabbobin na kuɗi suka bata ai zai biya to kuwa tun da shi zai biya to ko in ya samu riba ba zai baka ba na'am yau dai ina jin ne kun an saukar da ku daga abin da kuka saba na san abin da ya dame ku abin da ya dame ku yaya zai yi amfani da kudin da ba nasa ba ba da izinin mai kudin ba to akwai amsa a kai bari mu zo ku ji ba fa na ce na yadda bane bayani nake bari ku ji abin da malik yace yace fa inna fa in fa idza sana'a zalika idan shi wannan dan kasuwa ya aikata wannan al'amur shani'a kenan fa rabbul mali bil khiyar mai kudi yana da zabi a lokacin in ahabba an yadkhula ma yace to wannan kasuwanci da kai da kudi na na shiga a dole tun da an samu riba ya ha ma'ana dafa ya hana to an fi karfinsa an zo an yi amfani da kudinsa imamu maliku ya ce mai in a habba an yi kula ma'ahu fi silati ya shiga ya ce to wannan kasuwar nima mai da ni za a yi ta ta zama mudaraba alama sharata bai na kuma minar rifi ya dada jawo fadin mudarabar ya ce shi ma tun da ka saba mu to ni ma sai ka bani ribar da muka alkawari a wancan kasuwanci na wani farko ya ce fa'ala imam malik ya ce ya yi haka ka ganin imam malik ya toshe waccar ƙofar kenan a haramta masa ya ci ribar shi shi kadai ya ce wa ina habba idan kuma shi mai kudin ya ga dama fala'u ra'asu malihi ya karbi iya uwar dukiyarsa me yasa daminan alal ladhi akhadha al mal saboda ai daman wanda ya karbi kudin sai ya biya inda kudin sun bata don haka daminan alladhi akhadha al mal wa ta'adda fihi zai biya za a bashi uwar kudinsa saboda shi wanda ya karbi kudin ko yayi ta'addanci akai dole ne ibiya in ya ga dama sai ya karba fa khayyarahu baina amrayn kenan haka imamu zurqani yace za a bashi zabi ko ya karbi uwar kudin sa ko ya karbi kaza to ya za a yi kuma da kudin da ije i juya ba da yaddar mai kudin ba ya ba mai kudi dama ko ya karbi riba ko kuma kai ya karba e je ka in ya ga dama ba to mun yadda to shi wanda ya juya kudin me ka san me hukuncin tun da ya yi shuru bai yi kilemin haƙƙi ba shi kenan ai bai yi kilemin haƙƙi ba ya halatta masa sai dai in ya ce ba ni uwar kudi na Allah isa akwai kura me za ka ce nam nam nam ya juya kudi ya samu riba bai gaya masa ba kudin akan mai juya su akan kasuwancin da suke sharari shine ai abin da ake faɗa din shine ake bayani mai kudin zai iya cewa na shiga bai sani ba ya yi ha'inci kenan mun kana magana akan ya gaya masa ya sani shin kuma shi yana da hakkin ya yi hakan ko bai shi imam albaji ya daɗa ƙarin bayani ya ce duk wanda ya karɓi kuɗin wani da sunan zai juya to bai zai kubuta daga cikin halaye ɗaya daga cikin wannan abuwa ba la yakhlu an yadhhara ala dhalika qabla an yabi'a mashtara aw ba'dahu ko dai abin da ya saya yayi kasuwancin ya bayyana ko kuma bai bayyana ba ko kuma ya je ya sayi abin da aka hana shi ko kuma ya yi abin da aka ce ya yi ko dai ya zama ribar da aka samu a cikin abin da ya siya ba a bashi dama ba ya je ya raba ta tsakaninsa da mai kudi kuma a lokacin alkhasara alal muta'addi asara tana kan wanda ya wuce gona da iri ko kuma shi mai kudi ya ce a dole ya shiga cikin kasuwancin ko da wanda ya juya kudin bai so ba yana da wannan hakkin ko kuma ya bar masa amma asalin zancen tunda kaga ana ta sabani ai bai kamata yi bane yasa da a sharhi ma suka ce da imam malik ce fa in fa'ala dalika suka ce fa in fa'ala dalika al'amru shani'a in ya aikata wannan ya aikata wannan mummunan aiki wanda ba abun so ba to ga wani hukunci kuma wa kadhalika qala malik wa kadhalika aidan ar-rajul yubdi'u ma'ahu ar-rajul bi bida'ah wani ne ya ba wa dan uwansa wani kaya shine bida'ah sun kulla harkar juya kasuwanci da wani kaya da za a ba da wata riba fa ya murahu sahibul mali an yashtariya lahu sila mai kudi yace ga wannan kudi ka je ka siyo kaya kaza ga kudi na miliyan goma ka je ka siyo yadiddika a china misali bismiha da sunan fa yukhalifu sai dan ai kasuwan sai ya saba fa yashtari bi bida'atihi ghayra ma umir amarahu ya je ya sai ba abin da aka umarce shi ba wa ya ta'adda zalika ya je ya ta'addanci me ta'addanci ya je ya sai ba abin da aka ce saya ba fa inna sahibal bida'a mai kayan ana nufin rabbul mali kenan alaihi bil khiyar maliku da ya sake dawowa yana da zabi in ahabba an ya'khudha mashtara bi malihi aqadahu in ya ga dama shi wannan harkar kasuwancin ci aka yi je siyo kaya to in kaga dama tunda ya je ya siyo ma kayan da ba shi kace ya siyo ba ka karbi kayan a haka wa in ahab daminan li ra'si mali kulli in ba haka ba al mubdi'u wanda aka bawa ya siyo kaya shine al amilu in kaga daman zaka ce sai ya biya ka uwar kudin da ka bashi kulli fa zalika lahu wannan ya halatta a gare shi idan ya so ya karbi kayan da aka siyo ba da niyya ba to amma anan idan ya zo ya sai da kayan to bai zai ba shi riba ba wato yadda surar take malam na baka naira miliyan goma na ce je ka ka siyo min shanu ka kawo mun yanzu ba cewa ne ka je ka siya ka juya ka siyar ba ni yanzu mu'amala kaya za mu da kai kawai sai ka je ba ka siya shanun nan ba amma da sharaɗin idan ka siyo shanun ka kawo ko dai in baka kuɗin aikin da na aike ka ka siyo ko kuma ni ɗin in na kasa na siyar in ɗauki wani kaso na riba in baka da wannan sharaɗi kana iya aiken ɗan kasuwa a china yake karatu ɗalibi ne ya siyo maka wani kaya ka ba shi kuɗin zirga-zirgar da ya kasuwa ko kuma idan ka sai da kaya ka ce yana da kaso bisa kaza na riba kana da wannan zaɓin to sai je siyo maimakon ya je siyo shanu kawai sai je siyo kekuna gaba ɗaya ke kuna je sai shi lissafinsa yana ganin a kekunan nan za a samu kuɗi za a samu riba kuma daman kun yi in an yi za a samu riba ne a buga a bashi wani kaso ya yi calculation cewa ribar kekunan nan sai ta fita shanu tunda yanzu mai yayi tsada a Najeriya kowa keke yake saya to maliku yace yana da zabi guda biyu ko dai ya karbi kekunan a dole a haka amma shi kuma shi ya jawo kansa ya yi wa kansa asarar riba da fa'ida tunda ai ba shi ne ce ka siyo ba ka fahimci wannan ko kuma ya ce ba ruwana da keke ka ban uwar kudina ka biya ni a lokacin kuma alkali dole itilasta wa meme a wanda aka aika ya biya to in kun gane wannan karatun indin alkali ya tilasta masa ya biya sai ya ɗebi kekunan nan da miliyan sha bakwai in ya zo biya a wajen alkali na zai biya na'am miliyan goma ko ya biya kenan ko an gama kes kenan to ribar da ya ci ba ya ci halal ko ya ci haramun shi ne abinda nake ta son dora ku a kai ɗazu mutumin da aka ce ga abin da zai yi su wata ka'ida ce suke so su ce duk abin da aka ce in fa ka je kai kaza sai ka biya yanzu baka shiga hadari ba ka shiga hadari ko to duk abin da ka tara hadari a kansa ka je ka yi shi ai daman abin da mai kudin yake nufi a biya shi ko to ka yadda ka rungumi hadarin za ka biya to kuma sai Allah ya sa harkar ta tafi lafiya kalau shikenan ya tare asara ya je ya juye kuɗi daman kai me damuwarka a biya ka kuɗinka kawai abin da za a ce yanzu ya saba alkawari wannan ba za mu iya wanke shi daga laifin ya saba alkawari ba wannan wani ƙauli ne daga cikin maganganun malamai tunda yanzu ku da kanku kun faɗa cewa ba fi goyon baya nake ba ina muku bayani ne na ilimi kar wani ya ce ya ɗauki fatawa ya tafi da ita kuma wannan daman karatu ne na ɗalibai masu zurfi ba ba awan ba yanzu akwai karatun da za mu zo mu yi gobe ko sati mai zuwa shi kuma nan cewa duk wanda aka ba shi kuɗi amana yana nan a gaba duk wanda aka ba shi kuɗi ya rike amana ya ɗauki wannan amanar sai ya je ya yi tasarrufi ya yi amfani da wannan kuɗi ya yi kasuwanci kaga in ya jefa kudin nan cikin hadari wa zai biya suka ce to kuma in ya ci riba kuma ba wanda zai bi shi ya ce sai ya biya ya ba da riban da wannan wasu malamai na wannan zamanin suke halatta cewa ya halatta shugaba da yake shugabantar mutane kudin mutane da yake hannunsa ya je ya juya su ya ci riba ya soke ribar aljihunsa ya mayar musu uwar kudinsu me dalili ai shi amintacce ne ai an ba shi a matsayin amana ne ai an yadda da shi ne kuma a lokacin da ya je ya juya kudin nan da za su lalace kudin zai biya ko bai zai biya ba riba ya za ku zo ku yi tarayya da shi to amma za mu fafata a kai za ku ji maganganun maganganun ɗalibai a kai ina gaya muku ne saboda ku ɗalibai ne ko da za ka ji wani watakila ya yi wata magana irin wannan ya ba da fatawa a kai to ka sani cewa ga inda ya je samo magana nan sannan kuma an tattauna a kai an ce kaza an ce kaza na'am jama'a labari fa nake ba ku an faɗa fa ba fatawa na bayar ba yau ni ma ina da fahimta ta daban amma ba zan faɗa ba sai na koro muku maganganun malaman sannan sai mu ga me ya kamata mu ce na ina jin ka eh na'am na'am eh tai shi wannan tambaya ke kai ne ka ba mutum miliyan biyar ka ce wane ka je ka juye kudin nan kar ka yadda ka je ka mun harkar gwari da kudin nan kawai abin da na yadda ka bude provision store a unguwar ka je kai kaza ka kaza sai ya ketare iyaka ya yi ta'addanci ya je ya yi abin da ba shi aka ce ya yi ba to ya halatta ka karbe wannan kuɗi da dirribar da ya ci gaba ɗaya ka hana shi? na'am? ba zai yi ba saboda mai kaji wai idan da kuɗin ya samu matsala zai biya ko ba zai biya ba to don me yasa kuma da kuɗin bai samu matsala ba za ka karɓi sama da abin da ka bashi ai ba kai ne za ka yi hukuma ba alƙali ne yake hukuma yanzu ko a wajen Allah abinda kake bin sa na hakkinka nawa ne miliyan goma ce to ya je ya wuce gona da iri ya yi tasarrufi da miliyan goma na ya mai da ita sha uku ya je ya yi abin da ba kake so ba ina ce iyakacin abin da za ka ce wallahi sai ka biya ni kuɗi na ko to ya biya ka kuɗinka na san dai al'amarin dai bai kwanta ba kam da ɗan ƙaiƙayi to ba mu gama ba ai za mu zo mu karanta insha Allah a sati mai zuwa da yardar Allah na ka'ida ce malam ta usul wannan ɗin ka'ida ne duk abin da yake akwai biya a kansa duk abin da yake akwai biya a kansa to ko akwai amfani a kai eh al-ghulmu bil ghurmi to ustaz sauri wanda ya dauki mota zuwa kaduna haya aka zuba mai kaya amas kaya sai ya dora wannan baya ciki ai shi wannan an sa mai salarinsa da albashin da ake biyansa tunda an sa ma kudinka da ake biyanka don me za ka dora wa tirela ku dauka ka dora mai mota kaya ka fasa masa taya wannan durability din tayarsa in kaya an ɗauki ton kaza ne za ta iya shekara kaza amma kayan da kake ta ɗora mata kana ƙarawa zai iya spoiling tayar wannan baya ciki ai akwai albashinka da kuɗinka da ake biyanka baya ciki me za ka ce na'am eh wanda ibada hayar mota kuma direba yana obalodi hayar mota kamar ya haya irin wanda muke yi yanzu ko ko haya ta cewa za ka biya ni kaza bai kayyade masa garurukan da zai je ba kuma bai kayyade masa iya adadin mutanen da zai dauka ba bai kayyade ba eh wanda ya karba hayar mota zai rinka zuwa abuja asali motar nan mutum bakwai take dauka sai mai mota ya kewayo na'ibawa sai ya ga direban nan yana ɗora mota mutum goma sha ɗaya to kuma sun yi alkawari nawa ne mutum bakwai take ɗauka to a lokacin yana da wannan hukuncin da imamu maliku ya faɗa ƙarin nan da ya yi to sai musharaka da shi ya ce sai an biya ni a bisa alkawarin da suka yi